الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 70 cip cip muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a darasin da ya gabata mun kai karshen suratu wato abin da suratu hud zamu tashi ne farkon suratu yusuf to da yake ayar da za mu fara taujihi a kanta aya ce ta hudu idan haka kenan dole sai mun dan koma baya farko-farkon sura mu dan samu mu abin nan mu dan dauko bayanai saboda wani lokaci bayanai suna bukatar dole sai an dan abin nan idan muka tuba Allah subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam ra an gane ko waɗannan harufa zance mafi inganci abinda ake nufi da su wato shine suna nuna ishara ta mu'jiza ta alqur'ani dan wasu ce sunaye ne na Allah kuma alif tana farawa ne da Allahu da sauransu ra kama ar-rahman kenan wasu ce sunayen mala'iku ne wasu ce sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wasu ce sunayen qur'ani ne wasu ma sun ce ana iya hada su wai ai lissahi saboda ana lissafi da harufa wani lokaci kamar cikin ilimin gado a gano lokacin tashin alkiyama wannan karya ne kafirci ne cewa ana gane kiyama ta fuska waɗannan harufa an dai so alabi da alkur'ani ne in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir ibn ashur ya kama ganganu a farkon ina ganin suratul bakara sun kai magana kusan 21 game da waɗannan harufa amma dai zance mafi inganci suna nuna ishara da mu'jiza ta alkur'ani shi yasa ma galibi idan aka kawo waɗannan harufan za ka ga wato an ambaci alkur'ani alif lamura tilka ayatul kitabil mubin waɗannan su ne ayoyin littafi wanda yake bayyananne an gane koko mai bayyana gaskiya ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ibnu kathir duk inda kalimata alqur'ani ta zo yana karanta ta qur'anan an gane ko alqur'ana inna anzalnahu qur'anan Allah ce mun saukar da alqur'ani arabiyyan da yaren larabci la'allakum taqilun dan saboda ku lura ku zamanto masu hankali a cikin suratu az-zukhruf akwai aya mai kama da wannan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ita ja'alnahu ce sai Allah ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu ne muke baka labarin mafi kyawun labarai bima auhayna ilayka hadha alquran saboda mun yi maka wahayin wannan alquran ibnu kathir karanta bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin duk da yake ka kasance gabanin alqurani kana daga cikin waɗanda suke musan waɗannan abubuwa ba kina wanda yana nuna alqurani daga wajen Allah yake mu'jiza ce kissoshin alqurani abubuwa ne waɗanda malamai sun yi wallafe wallafe kansu an gane ko alqasas alqur'aniyya ko mu ce alƙisas alƙur'aniya domin jam'i ne na ƙisa tasilan wa tatbiqan dan wadan suna cewa abinda a cikin ƙur'ani na kisoshi wai wasu ce ma duka ramzi na wai ba gaskiya bane kawai alamomi na dan mazhabar ramziya da sauransu wannan kuskure ne abinda duk Allah ba da labari gaskiya ne sai ka jince wai an ce wai qalat namlatun turuwa ta yi magana wai su ga ganin su turuwa ba ta magana Allah da ya halicce ta ce ta magana kina ce ba ta magana kuskure na wannan hanya ce ta karyatar da alkur'ani sai ka zunci yanzu a wanga zamanin da muke ciki yanzu 21 shekul mutum ya gaskata ruwa ta yi magana to kina a ta ubangiji a gaskata teknoloji wanda har su turawan masu bincike kan dabbobi suna ganin akwai langue de communication entre les animaux to amma saboda galibi masu karatun ilimin lugha sai ka sun ce bambanci tsakanin dan adam da sauran dabbobi linguistic musamman ilimin lugha hadith sai ce bambancin dan adam da dabbobi saboda shi yana da lang da yake magana da ita su kuma ba su da lang a ga wannan ba gaskiya bane suna da lang taso da suke magana da ita sai dai mutu ta bambanta da tamu sannan Allah ya so su ji ko mu ji abin da suke cewa ai ana magana don gashi nan annabi Sulaiman ya ce ya ayyuhan nasu allimna mantiqat tayr Allah ce to iz qala yusuf li abihi lokacin da annabi yusuf ya ce da babansa ya abati ko ya kai babana ina fata an fahimce ni to nan idan muka duba imam ibn amir al-dimashqi da imam abu ja'far an gane ko sun karanta ya abata ya abata sannan sauran ƙura sun karanta ya abati ya abati don kaka zo na karanta ya abata inni ra'aitu ahada ashara kaukaban kace yayi kuskure ya abati yace ya kai babana ko ya abata ya kai babana sani ko mun fahimta ba asalin shi ya abi an gane ko ya abi to ita wannan ya din sai an ka shafe ta an ka kawo ta'ud ta'anis kinan ita ta'un din nan da an ka kawo sai an kai kasra an ka ce ya abati don saboda ta nuna wancan harafin da an ka shahi an gane ko yawwa to sannan kuma da sun karanta ya abata saboda dama asalin ta'ul fatha ne da ita kina sai sun kai ce almuhimmu da iwab anil ya ita ko ta'un dama tunda iwabita yadda an ka dauko ta haka aka dora ta amma ka ta malam abdullahi ya abati yace ya kai babana inni ra'aitu ahada ashara kawkaban naga tauraro 11 wash shamsa wal qamar da rana da wata ra'aituhum li sajidin na gansu suna mini wato sujada nan tauraro da wata mala abdullahi a ka'idar larabci duk abin da yake gairu la'aqil in ya zaunto jam'i sai dai a mai amfani da ha ko hunna tunda hum domini ne na ukala duk da yake wannan ana cewa bin nisbati lana ba a cewa game da ubangiji haza aqil ko ghairu aqil wannan kaida ba ta shiga anan to ra'aituhum bai ce ra'aitu hali ba an gane ko yawa to waɗansu malamai sun kace amalaha mu'amalatul uqala domin nasaba ilaiha fi'lal uqala an gane ko da yace ra'aituhum li sajidina sajidina kaga abu ne na masu hankali sujuda to kina shi sai mata mu'amala da wannan yace ra'aituhum bai ce ra'aituha ba bai ce ra'aitu hali sajidatu ba ko ra'aituhunna li sajidatu ba to wanda a fagen lugha ne ake faɗan wannan a fagen aqida ba a faɗin wannan alam tara anna allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal-qamar wan-nujum wal-jibal wash-shajar wad-dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab sai dai ya suke sujada Allah ya bar musu kanshi sanin kaifiya ba ka ce ba su yin sujada eh yake ce suna ma Allah da'a a ita ita kanta sujada wani nau'i ne na da'a mun gane wannan ko to anan wasu malamai sun tafi cewa a'a shi abin da yasa ce ra'aituhum li sajidin saboda asalin waɗannan taurarun da an ka faɗa da rana da wata ba wai ana nufin tauraru da wata bane ɗan uwansa ne ake nufi da kuma iyayensa dan Allah subhanahu wataala ya ce wa rafa'a abawayhi alal arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl kinan shi abin da ya gare nan bi itibari akan mutane ne za su yi wannan aikin shi sai ce ra'aituhum li sajidin an gane ko to wannan kenan to sannan kuma abawaihi mahaifin shi da mahaifiyar shi duk da kyau sun ce ba mahaifiyar shi bace kanwar ammar shi ce ita ce addare mahaifiyar shi ta mutu wannan babu wani dalili akan shi amma dai mu dauka mahaifiyar shi tunda shi ne zance wanda al-zahiri da al-qur'ani ko kuma wancan ra'ayin da'if nasu ko da shi mun ka dauka bai ce bai kawo na mata ba sajidi ne wa sajida tunda akwai mace ciki litaglibi janibin zukuri ala janibin inas sai kuma wato abu na ƙarshe da za mu kawo shi ne cewa da ya ce ra'aituhum li sajidin ya ga suna musa sujada da ya ce a hada ashara kaukaban yan uwansa su goma sha ɗaya ba su ne a hada ashara ba to wa shamsa a shamsu ne a shamsu to to cikin wa'an rana cikin sauran to wal kamar to wannan malamai sun kace in mun fassara zahiri tunda ash-shams muannas ne majazi ba haqiqi ba muannas lafzi al-qamar kuma shi ma muzakkar ne lafzi la haqiqi muna ita ash-shams mahaifin shi bi itibari ta'nif wal qamar bi itibari tafkir wuce baban shi ake nufi amma wadansu malamai suka ce akwai abin diba cikin wannan da rana da wata wani haske to ya za a danganta haske zuwa ga mata annabin Allah balaballo wasu malamai suka ce a shamsu nan ya an hankalta makarfin haske annabi ya kubu a ita alkamar a bata nan tafkiri na lafazi wannan shi ba a hankalta mishi shi yasa wasu sun kace abinda mutarabbi na ce falau kanal nisa'u kaman faqadna la fuddilatu rijalu ala nisa'i wani wani mutum na son ka rasa yace to da a ce shi wannan mutum mace na to la fuddilatu nisa la fuddilatu nisa ala rijal inda wannan mutum da ya mutu wanda mun ka rasa mace na to da an ce mata sun yi maza yace famatta anisu fi ismi shamsi aibun kamar ta anisin da an kai marana an ka ce wata ashamsu tunda mace ta idan shamsu kuwirat ba aibi bane gare ta walat tazkiru fakhrun lil hilali shi kuma wata da aka ce alkamar don yana namiji bai sa ya hira na haske ba an gane ko to wannan shi dai ne abinda wato suka kawo to almuhimmu za mu je aya ta gaba ƙala ya bunayya mun gane ko imamu hafs ya karanta ya bunayya sauran ƙurra sun karanta ya bunayyi ko ba karan bane a jiya mun yi bayanin wannan a cikin kissa ta annabi nuh inda ya ce abin nan ya bunayyar kan ma'ana to idan muka ɗauka asalin kalimat muka ce wasu ce banawun na wasu ce kuma ibn asalin ta banawun ko banayun akwai da sun ce akan banayun na kina asalin shi ya unna karshe ko wawun to in an ka zo tasghiri sai a ce bunay bunayyun bunay fu'ailun bunayyun ko bunaywun bunaywun in mun ci asalin shi wawun na fa'ailun dan karamin daki nan tasrir kenan mun gane ko to kenan in mun ci bunaywun na saboda ya'un ta hadu da wawun karshe sai an ka mai da wawun ta koma ya'un sai an ka ce bunayi in kuma dama ya'un ne to ya'un ta hadu da ya'un an ka ce bunayi an gane ko to to sannan kuma ga ya'ul idafa bayan bunayyun kuma sai ga ya'ul idafa to shi kira sai an kaga cewa abin ba zai yiwuwa ba ya'un uku sun haɗu sai an ka mai da ta ƙarshe ta koma alif sai an ka shafe alif kin an kari ko da an ka shafe alif din sai an kai barta tunda bunayya bunayya bunayya sai an ka shahe alif an ka bar bunayya ijtiza'an an habil fatha sannan da an karanta bil kasri sun ka ce nan kuma shi ma an shafe ta ne ita wato ita yawon ɗin kenan akwai ta to tunda abinda take ɗauka shi ne mi kamar yanzu ka ce kitabi kitabi kaga ya'un din tunda kasra ta gabace ta mi take dauka kasra to da an ka maida ta alif an gane ko an ka shahi ta sai an ka ga abin da ya gabace ta yana da kasra sai an ka yi mata kasra an ka ce ya bunayi an gane ko lugha ce ta larabci kenan an kai mata kasra istiza'an don a nuna maka cewa da an kai mata kasra saboda kasancewa wato akwai ah, harafi da an ka shahi almuhimmu ya bunayya ya kai dan karamin dana ko ya bunayya ya kai dan karamin dana lishafaqa ya kira shi karamin ɗansa kuma duk da yake ma annabi yusuf yana daga cikin kananan ƴaƴansa nan bai hana hada guda biyu yace la taqsusur uyaka ala ikhwatik kada ka ba da labarin mafarkinka ga ƴan uwanka fa yakidu laka kaida sai su shirya maka makirci inna shaytana lil insani aduwwun mubin domin shi shaytani wato game da dan adam makina mai bayyananne ko kuma mai bayyana adawa domin in ce mubin lazimi na kinan bayyananne zahir in mun ce muta'addi na domin a bana yana ta'addi kinan mai bayyana adawa shi dan ku ya bayyana adawa shi yace wa kadhalika yajtabika rabbuk haka ne ubangijinka zai zabe ka Allah ya- abin da annabi Yakubu ke ga madansa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma zai sanar da kai fassarar mafalki wa yutimmu ni'matahu alayk Allah zai cika ni'imar shi gare ka wa ala ali yaquba da kuma iyalin gidan annabi yaqub kama atammaha ala abawaika kamar yadda ya cika wannan ni'ima akan iyayenka min qablu gabani ibrahim annabi ibrahim wa ishaq da ishaq duk da yake wato waɗannan ba iyayen shi bane kai tsaye don annabi ishaq kakan shi ne annabi ibrahim kuma baban kakan shi ne amma lafzul ab yana iya ɗauka har wanda ya sama inna rabbaka alimun hakim ubangijinka alimun masani na ko hakimun kuma Allah gwani na baya yin kuskure to in muka diba suratul yusuf kamar yadda muka faɗa da ita suratul an'am duk inda sunayen Allah sun ka zo da alimun hakim a cikin suratul yusuf da al'am cikin suratul yusuf alimun ake gabatar da wa akan hakim cikin suratul an'am kuma hakimun ake gabatar da su akan ali sai ka rike wannan saboda can sun kace suratul an'am tana bayani ne kan aqida da kuma rusa aqida ta shirka shi yasa an kace hakimun an ka bada nuna hikimomi na Allah eh, dalilan da yake bayarwa da kuma dukkan abin da Allah ya yi akan hikima ya yi shi ya dora shi ne akan wurin shi kidan bai dace su yi shirka ba su dauke ibada su dora ta wani wuri alimin kuma Allah yana da cikakken sani sai ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da mu'minai irin dalilan da ya kamata su ba su ga yadda ake ba su dalilai ita ko sura ta suratu yusuf alimun sai an ka fara da alimun saboda sura ce da take bayanin makircin da an ka shirya ma annabi yusuf an gane ko to sai an ka fara da alimun Allah ya san halin da bawan shi yake ciki hakimun kuma Allah gwani na da ya dora shi akan su to sai Allah ce laqad kana fi yusufa tabbat a cikin yusufa nan ba cikin cikin shi aka yi ba cikin sha'anin annabi yusufa ko qissati yusufa wa ikhwatihi daga da yan uwansa sai Allah ce ayatul lisailina akwai ayoyi lisailina ga masu tambaya a'a nan ba masu tambaya ɗaya ba nan an ce masu tambaya saboda su kamar wanda ya damu da abu shi yake tambaya amma ko wanda bai tambaya ba akwai aya a ciki mun gane ko ابن كثير المكي يا كرنتا لقد كان في يوسف واخوته آية للسائلين an gane ko bil ifrad kenan akwai aya ga masu tambaya to can Allah ya ce ayatu muna iya ɗauka cewa kenan jam'i ne can ayatun kenan ayoyi daban-daban ma'ana zaka iya ɗauka ababen lura masu yawa to da ce ayatun kana iya cewa to kistar gaba ɗaya in an haɗa ta aya ce to kuma cikin wannan kista gaba ɗaya ana iya samun wato fa'idodi masu yawa ko kuma ka ɗauki a'a eh, ayatun na annakiratu littanwi'i wa taksiri ayatun kamar ana nufin ay- ayatun mutanawwi'a an gane ko na kira ce littanwi'i tana nuna akwai ayoyi daban-daban lissa'i daga masu tambaya sai zumunto ƙira'a ta ibnu kathir ta dace da mi da ƙira'a ta wato jamhur wallahu ta'ala a'lam to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce iz qalu la yusuf kenan nan iz qalu za a ɗauke shi a matsayin uzkur iz qalu an gane ko domin shi iz zarfina intabih yana buƙatar muta'alliq al'ami tunda ya an ce zarf yana buƙatar lokacin da an kai aiki da wanda ya aiki cikin shi to wagga ayatun ba ta aiki a cikin iz don kissa annabi yusuf ba aya ba ce an gane ko a lokacin da sun kace kadai a har lokacin da ma ba su faɗi wannan magana ba bayan lokacin da zai biyo bayan wannan ai aya ce iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna lokacin da ƴan uwa annabi su sun kace yusufa da ɗan uwan shi sun fi soyuwa zuwa ga babanmu daga gare mu ma'ana babanmu ya nuna musu kauna wa nahnu usba mu kuma ga mu jama'a sun kace inna abana lafi dhalalin mubin lalle babanmu yana cikin bata bayyanan na dan bata nan mala abdullahi ba kahirci suka nufi ba ma'ana ya kauce ma tsari na tafiyar rayuwa suke nufi wanda ya dace ta yi akan shi sun kace to ga shawara uqtulu yusufa a kawar da shi a kashe ko a witrahuhu ardan ko ku ku jefa shi taraha shi ne jefawa wata kasa sun kace to yakhlu lakum wajhu abikum sai fuskar babanku ta dawo zuwa gare ku suna nufin kaula kenan asalin yakhlu yakhluni to da yake jawabul amri ne sai an kace yakhlu lakum wajhu abikum fuskar babanku ta dawo zuwa gare ku ko kuma a'a jawabi ne na sharti mahdhuf in tatrahuhu yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan sai ku zama mutane da gari ka ji wata dubara wai da yawan masu tunanin saba ma Allah sai ce bari in mun kare sai mu tuba musamman matasa a ce bari mu sheki ayoyin mu in muka girma sai mu gyara shi ko bai san abin da ya mai sauraba karshen ta bai wuce sati ba to Allah kai mun tsari shi yasa wannan tunani mummunan tunani ne ka sai wajen saba ma Allah karshen ta ka himma ka kare sabon ka mutu baka ma kai ga jin dadin ba kaga an yi shegiyat Allah kai mun tsari qala qa'ilun minhum Allah ce wani yace daga cikin su sun kace babban su na qala kabiruhum ko alam ta'lamu anna abakum to wannan babu hujja cewa babban su na hudu wannan magana shi dai qa'ilun minhum Allah ce wani daga cikin su mai cewa ya ce ya ce to la taqtulu yusuf kaf ku jeho annabi yusuf wa alquhu fi ghayabati aljubbi an gane ko ku jefa shi a cikin duhun rijiya shine ghayaba an gane ko imamu nafi' almadani da imamu abu ja'far almadani sun karanta fi ghayabatil jubbi a cikin dukkan rijiya sai zama to ga yaba mufrad ne ga yaba kuma jam'i ne mulhaq bi jam'i muannas salim muannas salim sai zama to nan an hankalta ma jinsin duhun gudana shi yasa an ka cewa alquhu fi ghayabatil jubbi sannan an hankalta ma ci duhu nau'i nau'i na saboda farkon rijiya duhun shi ba ɗaya bane da na tsakiyar da ƙarshe yawwa ko ku a'a ghayabatil jubbi ghayaba mufradul al jubbi kuma ma'arifa ne ba na kira bane tunda shi da alif wallah sai zaman to an yi idafa mufrad zuwa ga jami ga ma'arifa ya koma bi ya koma jami kenan sai su haɗe da ma'anat duk dai wanda ka ɗauka ta yi an gane ko yawwa su da rufin ajiyewa shi a cikin gaya ba duhu kenan can kasar rijiya ƙa'ara au hufra sai ce mi yaltaqitahu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ili waɗanda za su cince shi a sayyara malam abdullahi ne sayyara to yaltaqitahu ba'd as-sayyarati to ban ji kace mota ba abin hawa to asalin shi ba daga abin hawa yake ba yana nuna cewa wato daga tahiya ne sara shine yayi tahiya yasiru yana tahiya to mai yawan tahiya sai a kira shi sayya fa'al to mu'annas kuma sai a ce mata sayyara mai yawan tafiya mace kenan to jama'atun sayyara ne mutane masu yawan tafiya duk da yake malaman majma'al lugha al-qahira a wannan zamanin in ka diba cikin littafin al-qararat an-nahwiyya wa at-tasrifiyya li majma'al lugha al-qahira na Khalid al-Usaymi da kuma littafin namun ci ne daga littafin ina ganin cikin tasihatul lughawiyya ne Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin sun kawo cewa siga ta fa'ala ba ta daga cikin ismul ala a larabci amma malaman larabci na zamanin nan yanzu sun sa ta ciki kaga an ka ce ghassala ana nufin mashin mai wanke kaya to sayyara kina sai ta zamanto wato abinda ake tafiya akan shi alatu sayri kenan in ma ka dauki a wannan to don haka in mutum da larabci ɗaya zai aiki ya ce yalta kato ba a zuwa yarci motoci da sacinta annabi yusufa kaga larabci ba zai isa ba yasa ɗaliban ilimi sai an yi hattara wajen fassara na soshi in kuntun fa'ili na in kun kasance masu aikatawa wai wanga mai dama daman na farci ga abin da za a yi ma annabi yusuf cikin yan uwa mai dama dama kasan cikin mutane ma ana samun mai dama dama to ana nan ana nan ƙur'ani bai faɗi bayan an ƙara shawara mi an kai ba an shahe wani abu falamma sai ka kaddara abubuwa da dama falamman ta hau min ijtima'ihim wa qarraru ma qarraru ja'u abihim qalu ya abana ƙur'ani yana irin wannan cikin kisoshi da dama qalu sun kace ya abana ya kai babanmu dama shi na shahe abubuwan da ba nan na mawdu'ul istibar yake ba inda babu wani abin lura galibi sai shi shahi shi ko ko abin lura kaɗan na kuma za a yi kaddara shi a fahimce shi kenan ba a bukatar sai an kawo shi ƙalu sun ka ce ya abana ya kai babanmu malaka mene ne ya same ka la ta'manna ala yusufa baka wato amince muna game da annabi yusuf muna ganewa ko duk da ke sauran ƙura irinsu warshi irinsu susi warshi rawi ne na nafiya susi kuma rawi ne na abu amur abu ja'far an gane ko la tamanna tamanna alhamza ɗin sun yi takfifinta ban sani kuma fahimta ba yawwa to la tamanna ala yusufa ba ka amince muna game da annabi yusufa idan muka duba daidai wajen kalma ta ta'amanna mu duba mu kyau mu duba da kyau ana ganewa akwai wani abu da an kai wani dan rami rami to wannan alama ce ta al-ishmam ishmam malam bello cikin ilmul qira'at mutum ya ka samu wani littafi sunansa معجم المصطلحات مصطلحات القراءات نا عبد العلي المسؤول قال عبد الله عبد العلي المسؤول duk wani mustalah in ka ji cikin ilmul qira'at sai ka koma nan sai ka ga me yake nufi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to idan muka duba shi ne ake kira ishmam ishmam ya kai kusan kala uku akwai ishmam na sa'ad a maida ta kamar zayu amma ba zayun khalisa ba ihdina dhiratal mustaqim sannan kuma banda shi akwai ishmam da ake yi wajen qila da ghida wa wato wa qila ya ardu bil'i ma'aki ويا سماء أقلعي هو أقلعي أو نسقراءات وغيض الماء بأتي وغيض الماء با wannan ishmam daban sai kuma wannan ishmam to shi ko wannan ishmam an gane ko shine wato za a yi alama ta harafin da an ka shahi asalin kalimar la ta'manuna ne la ta'manuna ba ka amince muna to sai an ka ce la ta'manna to jamhurul qurra sun karanta da wato abin nan sun karanta da الروم والإشمام الروم شيني النطق بجزء الحركة كفئي ɗai bisa uku na haraka wasali kenan ko amma ko kuma kai ishmam shine ka nuna da bakinka shi yasa sun ce shi makaho bai iya ganin ishmam sunan ishmam irin wannan misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن na ala yusuf kaga mutum sai shi nuna da bakin shi amma ya yi manunin gwamma amma ba tare da mi ya karanta da ita ba an gane ko yawwa to amma ƙira'ata abu ja'far a cikin alƙira'at al'ashira an tariƙi tsayibatin nashir shi ya karanta la ta'amanna babu rawun babu ishma an gane ko kinan babu nutq bil juz' al haraka kuma babu wancan na al ishara bil dam mun gane ko to al muhimmu dai sun kace ya kai baban mu yasa baka amince mu game da annabi yusuf wa inna lahu lanasihun mu masu nasiha ne gare shi arsilhu ma'ana gadan ka tura shi tare da mu gobe an gane ko yarta wa yal'ab to nan akwai kira'o'i daban-daban ina fata an fahimci ni wajen yarta wa yal'ab idan muka duba wato abinda muka kawo wajen lata amanna imam abu ja'far muka ce cikin qira'at al-ashr ko as-sughra ko al-kubra duka wajhu guda gare shi kenan bai da al-ishmam bai da ar-raw dan mu fahimci wannan yarta wa yal'ab imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madaniyani sun karanta yarta'i wa yal'ab in an ce yarta'i wa yal'ab mala abdullahi asalin yarta'i daga irta'an shi ne kenan ya yi kiyo ko ya yi tsaro kadiba cikin alkira'at wa asaru hafi tafsiri wal ahkam daga safha ta wato 774 zuwa safha ta 776 muna gane ko akwai bayani akan wannan to ya an karanta yarta an gane ko kamar warshi da ya karanta yarta'i kenan fi'ili na na irta'a yarta'i sai an ka shafe harful illa domin mi domin jawabul amri ne arsilhu yarta'i marko a ce yarta'i sai an ka ce yarta'i mun gane ko yawwa to in mun ka ɗauki yarta'i damirin yana kowa zuwa ga annabin Yusuf wa yal'ab kaga sai an kai masa sukuni saboda shi ba mu'tallul akhir bane tunda ma'tufi ne alal majzum shi ma majzumi ne kenan yarta'i to in mun ka dauki irta'a an gane ko yarta'i kenan zai yi zai yi tsaro yarta'i zai yi tsaro daga ri'aya ne yar'a ba'duna ba'dan kinan sashen mu zai tsare sashi ko kuma yarta'i zai yi kiyu zai tsare dabbobi kenan shi yasa laraba suke cewa ra'aka Allah ai hafizaka Allah Allah ya tsare ka mun ji wannan kira'a ko kira'a ta ibnu kasir ita ko arsilhu ma'ana gadan narta'i wa nal'ab narta'i wa nal'ab yan an ce narta'i wala abdullahi an yi ma'ailun kasra shi ma daga irta'ana sai dai narta'i za mu yi wato kiyu ko narta'i sashenmu zai kula da sashi ko kuma sashenmu zai kula da sashi kuma zai kula da dabbobi wannan la'abe za mu yi wasa kaga wancan kira a tanu da shi zai yi waka kai guda ta ibnu kasir tanu da duk su dukansu za su yi tarayya a ciki ba san ko mun fahimta ba to ƙira'ata abu amur ibn al'ala al-basri da ibn amir al-dimashqi su kuma sun karanta narta wa nal'ab narta wa nal'ab narta shi ko wannan daga rata'a na mala abdullahi rata'a yarta'u shine wato yayi kiyo kenan narta mawashiyana za mu yi kiyon dabbobinmu ko wa nal'ab za mu yi wasa kinan shi ba fi'ili ne mu'tallul akhir ba shi yasa an kama ainun sukuni sai qira'ata al-kufiyuna al-arba'a al-kufiyuna thalatha hamza da asim da kuma kisa'i da nafi' al-madani da kuma yaqub yarta wa yal'ab an gane ko idan muka duba yarta wa yal'ab zai zamanto kenan na bai cikinsu imamu asim da hamza da kisa'i da yaqub da khalaf su ne suke tare an gane ko yarta wa yal'ab in an ce yarta domin yana kuma ne zuwa ga annabi yusuf kenan yarta zai yi tsaro ko yarta zai tsare dabbobinsa wa yal'ab kuma zai yi wasa to duk dai kira'o'in suna komawa ne ko damirin ya koma zuwa ga annabi yusufa inda ya unni ko kuma inda nunu ne ya koma zuwa gare shi da shida wato yan uwansa muna ganewa ko yawwa kuma zai iya zamantowa kiyayewa ma'ana zai kiyaye dabbobi ko a kiyaye dukiyar da aka tare da su tunda ya hanta da dabbobi tana yiwa akwai wasu abubuwa da aka ajiyewa a tsare su an gane ko yawwa sai kuma abu na ƙarshe akwai ƙira'a wadda take ƙira'a ce shazza arsilhu ma'ana gadan يرتع يرتع ويلعب يرتع كنا شيء النبي يوسف زي كيو دغا ارتع يرتع ارتاعا زي كيو دبوبي كوكو زي tsaron kaya koko zai yi wato zamanto cikin masu tsaro tunda mutane in suna tare da juna kamar wani yana tsare wani ne to duk inda dai ta kai ta kawo dai sun nuna za su yi kiyo annabi yusuf zai yi kiyo zai yi wasa su ma za su yi kiyo za su yi wasa kina an samu alqasimul mushtarak abin da ya hada su sun ka cewa inna lahu lahafizun lalle mu tabbas masu tsaro ne gare shi to kaji taujihin waɗannan qira'at qala inni la yahzuni an tadhhabu bi an gane ko yace ni ina yana mini bakin ciki ku tai da shi imamu nafi ya karanta la yuhzinuni dama shi yana karanta wannan yana ma ya'un dhamma yuhzinuni daga ahzana yuhzinu la yahzunni kuma daga hazana yahzun duk ma'anar su daya yana bakanta mini rai ko kuka ce mai alhamza yafi karfin ma'ana saboda abin yana iya karuwa imamu nafi ya karanta la yuhzinuniya dan saboda ya'un yana mata fatha yana mini bakin ciki an tazhabu bihi ku tafi tare da shi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu ina jin tsoron an gane ko kura ta ci shi imam warsh rawi na nata almadani da imam susi wanda yake rawi ne na abu amr ibn al-basri abu amr al-basri da imam al-kisai al-qari al-muqri an-nahwi da imam abu ja'far al-madani an gane ko da imam khalaf sun karanta bi ibdal al-hamzati ya wa akhafu an ya an yakulahu dhib ko an yakulahu dhib ina jin tsoron kura ta canje shi wa antum anhu ghafilun ku kuna marabkana tun da yana nuna cewa an tai kiwo wani bi dabbobi akwai dabbobin daji kaga shi annabi yaqub ya ba su tashi hujja qalu sun kace la in akalahu dhi'bu in dai hakura ta ce annabi yusuf wa nahnu usbatun mu muna jama'a mai yawa inna idan la khasirun amun ya hasara to muna aikin mi ban sani ko mun fahimta ba to daga nan taujihi na wato ilmul qira'at ya kare a wannan wuri amma akwai wasu ayoyi da za su biyo gaba za mu dan tafi tare da su Allah subhanahu wa ta'ala ce to falan ma zahabu bihi lokacin da suka tafi da shi Allah ce wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb sun yi ijma'i an ga mugun ijma'i na Malam Abdullahi sun yi magana baki guda su sashi cikin ghayabatil jubb Imam Nafi da Abu Ja'far sun karanta fi ghayabatil jubb bil jam'i mun ce ko ya zama to ma'anarsu ɗaya ko ya zama to a'a ghayaba ta jam'i ne saboda duhunta akwai na farko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe shi ko wancan ghayaba ya zama to guda ko ko ya zama to shi ma ma'anar shi jam'i na saboda mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga al-ma'rifa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay an'ama Allah la tuhsuha Allah ce to da sun kai ijma'i dai a jefa shi cikin jirijiya wa auhayna ilayhi Allah ce sai mun kai masa wahayi nan wahayi ba na risala ba ko da mala'ika jibril ya zo tunda ba shari'a bace ko a ce wahayin ilhama ko a ce ko mala'ika jibril ya zo ba wahayi bane irin wannan na risala tunda wannan lokaci ba manzo bane la tunabbi andahum bi amrihim hada Allah ce zaka ba su labarin wannan al'amari nasu wahum la yashkuruna alhali ba su da sani ana akwai mas'ala ta nahwu lamma shin jawabinta an shafe shi ko ba a shafe shi ba an gane ko malaman basra su suna ganin jawabu lambana an shafe shi kenan falan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi alqawhu sun jefa shi sannan wa auhayna ilayhi wasu malamai kamar malaman ku suka ce a ita alwawu muqhama kawo ta ne an kai amma falan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi auhayna ilayhi kamar inda Allah ce falan ma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim suka ce nadainahu na an ya ibrahima to almuhimmu Allah ce mas'ala ta biyu kuma ba Allah ce wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha ba zaka ba su labari shankiti cikin abwaul bayan yace tabbat sunna Allah ba da yace zai ba su labari sai ya ba su labari kuma ya ba su labari hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi idan antum jahilun Allah bai faɗin magana ta faɗi banza Allah ce waja'u abahum sun karu mu babansu isha'an lokacin isha'i asalin isha'an isha'un ne daga asha'i ashu ne dundumi ya kama shi saboda wani lokaci ba a gani da kyau yabkuna suna kuka to alhali ko kukan su na ƙarya ne wasu sun kace to ai ya kamata a ce yatabakauna amma sai Qur'ani ya ce yabkuna ya kamata ya ce yatabakauna kenan yatazaharuna bil buka sai an kace a yabkuna nan suna kuka kamar ga abin da sun ka bayyana mun gane ko eh amma an san ba gaskiya bane tun da kissa ta gabata cewa da abin da ya gabata na kissar makircin da sun ka shirya da wanda zai biyo baya ya nuna ba kuka na suke yi ba qalu ya abana sun ka ce ya kai baban mu inna zahabna nastabiq mun je muna gaugawa muna riganganto muna ya kure ya tsere wa tarakna yusufa inda mata'ila mun ka bari yusufa wajen kayan mu ba ba fa'akala hudzai'u kaji wai ashe shi na ba su fata amsa sai kura ko kirkeci ya canye shi wasu waɗanda suke neman kawo shakka cikin mulafuzza alƙur'ani sai sun kaca tuna an ce fa'akala hudzai'u kirkeci ya canye shi sun kace a ƙa'ida kuma kirkeci bai canye ɗan adam sai ya bar sai ya bar kasusuwa bai yiwa a ce ya canje komai da komai kinan ya kamata su ce fa akala ba'dahu dhi'b kinan qur'ani bai yi amfani da larabci mai kyau ba mal abdullahi to ina amsa da arna sun da mai kare ta qur'ani ko mai son shi kawo matsalacin qur'ani ai ya zan arni ko kahira Allah in sokotawa ala ayyati hal nan da qur'ani ya amfani da fa'akalahu dhi'bu daidai ne sai kirkeci ya canye shi saboda idan an gane ko idan qur'ani ya ce fa'akala ba'dahu dhi'bu kina annabi yusuf annabi yaqubu mi zai ce ku kawo min kasusun shi in gani shi yasa muka ce ta canye shi wa ma anta bi mu'minin lana ko bi mu'minin lana warshe ko kai ba kasance mai yin imani da mu ana ba kasance mai gaskata mu ba domin an ka ce amana lahu ya gaskata shi amana bihi kuma ya yi imani da shi sun ka ce ba kasance mai gaskata mu ba walau kunna sadiqin ko da mun kasance masu gaskiya malam abdullahi ce Allah ce wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib ko sun zo ala qamisihi akan riga annabi yusufa bidamin bala abdullahi da jini kazibin ya kazibin a to jini na zama kariya mala abdullahi kakana ga harka take hmm ko ba haka ba ba mu san ko abin nan ba ya ake ciki mala abdullahi eh ibo shi larabci na da wani abu in ka diba cikin al'itkan fi ulumin ƙur'an ya kawo nau'uka na yadda ake sarrafa kalmomin al'ur'ani in an ka ga musamman ba su fassaruwa al'udul wanda ake ba al'udulul ƙur'ani mun gani ko ya kawo siyar waɗanda ƙur'ani ke amfani da su sai an awwala su zuwa wata siga al-khuruj an muqtada zahir in an ka ce bai damin jini kazibin ƙarya bai fassaruwa dole sai an awwala kazib ya koma ismul maf'ul bai damin makdubin to abin da yasa kawo shi kazib saboda jinin kamar ma mubalaga ne shi kamar shi a ƙarya da kai ne an gane ko kenan bidamin makdubin idan muka duba cikin alqira'atu wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 776 an kawo qira'a shadda wadda aka ruwaito daga ummul mu'minin Aisha da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum wa alis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin da Abu al-Aliya da al-Hasan al-Basri bi damin kajib kajib mal Abdullahi da daru sun kace abinda ake yi da addamul kajib shine al-kadir wanda yake ya gurbata ko kuma at-tariyu bidamin kadibin jini wanda yake danyi shar ko kuma bidamin kadib shine jini wanda yake ya bushe ibnu jinni malam abdullahi wani malami yake cewa ibnu jinni mai littafi al-muhtasab la tawjih al-qira'at wanda ya mutu hijira tana da shekara 392 yace kadib yace asalin shi al-bayadu alladhi yakhruju ala afar al-ahdath wani abu ne fari wanda ke hitowa daga hannayen ƙananan yara su ne al'adas faka annahu damun kad asara fi kamisuhi ka ce dai kamar jini na wanda ya tasiri a cikin rigarsa falai haƙatu a araf kinin sai waɗansu abubuwa masu bijirowa suka gito mishi kan naƙshi alaihi kamar dai an yi zane a kan shi an gane ko yawwa an gane ko kenan sai zaman to dai kamar dai yadda jinin za ka ga kamar ya yi zane-zane ma'ana shi ne wato ya yi alama akan riga kamar da yadda aka yi zane-zane a kanta an gane ko sun ka ce wato bidamin makzubin ka annahu manqushun alal qamis ka ce ne kamar manqush ana an zana shi ne akan riga kama yu'assirul bayat kamar yadda hori yake wannan abin fari wanda yake hitowa ga hannayen yara alladhi yakhruju ala asfaril ahdath kamar yadda yake tasiri da hannun yaro yayi tasiri ya bayyana to kamar haka ne shi yasa an ka kira shi zamin kadib an gane ko yawwa al-kadib ana kiran shi da larabci alfufu ana abdullahi to qala bal sawwalat lakum anfusukum amra annabi yaqub ya ce rayukan ku sun zara muku wani abu sun kawata muku amma fa sabrun jamil kinan fa amri sabrun jamil ko fa sabri sabrun jamil zan yi hankuri hankuri mai kyau don ba don hankuri da addace ba malam abdullahi akwai hankurin da ba don Allah na kai shi ba an gane ko in an yi karhin ka to ba don Allah na kai hankuri ba ya ce wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine wanda ake neman taimako abun sa game da abin da kuke aikatawa kuke sifantawa mun ji wannan ko to waja as-sayyaratun alarma sayyaratun sai mi ja'at sayyara matafiya suka zuba mota ba tsawo shi yasa kalima tana bukata a san siyakinta a san tarihinta sayyara daga tsara ya na ismul fa'il sa'ir to mubalaga sai a ce sayyara fa'al mace kuma sai a ce sayyara kenan ja'at jama'atun sayyara ne jama'a masu yawan tafiya balaguro ayari fataki sun ka zo fa'arsalu wari da hun sai suka tura wari da hum daga wara da ne mai zuwa shi ɗebo ruwa ɗan yaron su injin ɗumalin manzauri fa'adala dalwahu sai ya saka ‘yan gugashi ko ya zura gugashi ko wasakin shi ana cewa wasaki a waɗansu yankuna na hausa ƙala ya bushara haza gulam ko ya ce ya bushara ta kenan ya bushara ti haza a wani ki fahduri haka ne larabci tun da ita bushara ba a yi kiranta amma dai kama ana nufin an kira abin da yake ya bushra hadha gula an gane ko sun ka ce waɗansu malamai sun ka tafi cewa ya bushra hadha gulam sun ka ce su na wani mutum da aka ce ma bushra muna gane ko in ka ce ya bushra ya kai munin mutum wanda aka ce ma bushra hadha gulamun ta ga wani yaro sauran kuma sun karanta ya bushraya haza gula an gane ko to menene abin da sun kace to asalin shi in an karanta ya bushraya zai zama to kenan an yi idafar ya'un ne zuwa gare shi an gane ko ya bushraya kenan ya ke farin ciki na ya bushraya ya ke farin ciki na ya farin ciki na kenan halarto amma an karanta ya bushra ya ke bushara kenan kamar ya kira tana ya bushra akbiri ya ke bushara ke kusanto bushra ya kuma farin ciki na amma wanda sun ka ce bushra sunan wani mutum na wanda yana bukatar dalili ya ce wa asarruhu suka ɓoye shi bida'ata a matsayin kaya kaji annabin Allah ya kuma kayan sai suwa kai da baka taba haɗuwa da irin gaba la'i baka ce wai ka haɗu da jarabawa a duniya inda ga annabin Allah alaramma manzon Allah annabi Yusufa dan manzon Allah ne ko baban shi annabi Yaqub manzo ne ba ma annabi ba tunda manzo shi na gaba annabi duk manzo annabi na amma ba duk annabi an manzo ba to kakan shi kuma manzon Allah ne tunda annabi Ishaq da to baban kakan shi shi ma manzo na annabi ibrahima amma sai gashi ya zan kayan sai suwa an sai da shi duniya wace irin jarba ta an ba gani ba kai wata ba sai shi ka balantana ka tukara mutane hayaniya ka ce wai kai asali gare ka kai ka gare shi asali jarba ta Allah tana iya zuma kowa wallahu alimun bima ya'malun Allah masani na game da sun abin da suke aikatawa to Allah ce wa sharahu bi samanin sun sayar da shi da wasu 'yan kuɗi baksin an gane ko baksin shine tauyewa amma ana nufin mabhus tauyayye da rahima Allah ya ce yan dirhamomi ma adubatan abin lissafawa ba masu yawa ba wa kanu fihi min zahidin sun kasance da game da sha'anin annabi su masu gudu saboda sun san da ganin shi wannan mutum ba bawa na ba ko ba ka dan gani an ka ce ko da an ka ga zane zabo da bi da zane shi a ganin shi da ganin giwa an ka ce kasan ba duke gidan uban wani ta ba to wa sharauhu malaman tafsiri sun yi sabani shin sharauhu yan uwa annabi yusufa suna sun ka saida shi ko ko sharauhu su ayarin suna sun ka saida shi na ake samun sabanin tafsiri in mun ce sharauhu yan uwan shi suna kusa da suka ga an hiddo shi daga rijiya sai suka ce bawon suna ya gudu sun ka sai samu waɗancan shi kuma ya kasa yin magana sun ka ce saboda tsoro yake yi shi mai illa sai ya shuru ko sun ka ce a wa sharauhu yan uwan shi ba su magani ba sun ɗauke shi sun tafi da shi sai sun ka sayar da shi muna ji da kyau ko dan in ka zo jan tafsiri ka san dalilin da yasa an kai sabani to wa qala alladhi ishtarahu min misra wanda ya siye shi a ƙasar misra malam abdullahi ba a ce min misri ba kuma min harfin jarrita mamnu'un min as-sarf an gane ko lil alamiyya akwai alam a cikin shi kuma ana cewa wal ajamiyya saboda tana yawa sunan misra ba da asirin shi ba da larabci ba ba sani ko mun fahimta ba kalima ta misra cikin qur'ani in ta zo akwai inda take zuwa da na kira ko ko ta zama ma'rifa ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum sun kace nan misran ko wani gari za su iya shiga tun da ya zama to na kira amma in an kace misra ya zama to da fatha guda bai iya zama to mun wani sai zama to kasan misra ake nufi duk da yake wadansu malamai sun ce ita ma wacce misran tana iya ɗaukar ƙasar misal da tanwiji kadiba cikin alƙira'at wa asruha fi tafsiri wal ahkam daidai karkashin wannan aya zaka ga wannan bayani ina fata an fahimci ni don saboda ka san shi tafsirin alƙur'ani yana buƙatar sai mutum ya san yadda zai yi ya fita in an ce yadda za ka yi ka fita ba wai ka yi dubara ba a'a ka faɗi yadda abin shi ke eh kawai ne sa tsammanin muna ruhin ka yi dubara babu wata dubara illa ka tsaya ka iya ko ba ka nan bane yawwa ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum kadiba cikin alqira'at wa asruha fi at-tafsir wal ahkam as-safha ta wato 700 da 37 zuwa safha ta 740 da safha ta 200 da talatin da takwas da sufa ta ɗari uku da tamanin da uku mala abdullahi mai so ya koma can ya gani to wanda ya sai annabi yusufa min misra daga garin misra ko min ka ɗauke ta bi ma'ana fifi misra kenan limar atihi ya ce ma matarsa akrimi masu wahu ki girmama mu koma wannan yaro a sa an yamfa ana tana yi waye amfani mu au na takhidahu waladan komi komi rike shi da ma'ana abdullahi wannan a zahiri yana nuna ni mai don hankalin karin yana nuna mi ba shi annabi yusuf ba yana nuna shi sarkin bai da ɗa bai da ɗa a zahiri to shi yasa malamai sun ka ce afrasun nasi waɗanda sun ka fi kowa kaihin hankali sun ka kawo mutum uku sun ka ce da wannan wa shahidu shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqatuhu min al-kadhib kace wannan mutum yana kai hankali sun kace to daga cikin su kuma akwai wannan asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada ko tana yiwa su ya amfani su to ba su ba hadda al'umman misr da kewa misr sai annabi su ya amfani su sai kuma guda wanda a can cikin suratul qasas an gane ko eh Allah ramba cikin suratul qasas ya washe mana وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا كان وهم لا يشعرون تندر أنت أبنا dan kace asa an yafara wa yattakhidhu waladan wa hum la yashurun ko ala asa an yafara wa yattakhidhu walada wa kadhalika makkanna li fil ard sai dai can an yanfa ala lalle annabi Musa ya amfani su amma ban da shi Fir'auna na jama'a shi to Allah ce wa kazalika makkanna li yusuf fil ard kama haka ne muka tabbatar da annabi yusufa a bayan kasa asalin makkana malam Allah daga makano na domin shi al makano abun isabit to an ce makkana alhamdulillah kasiya alhamdulillah kasiya an tabbatar da shi a bayan kasa Allah ce wali nu'allimahu min ta'wil al ahadith sai ka kaddara wali nu'allimahu min ta'wil al ahadith fa'alna zalika ko makkanna li yusufa fil ardi an gane ko ko makanna li yusufa fil ardi linarfa'a darajatahu wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith in kaga da maka kaddara ta'lili gaba ko baya musarar da shi mi fassara mafarki wallahu ghalibun ala amri Allah shine marin jayi game da al'amarin sa walakinna aktharun nasi la ya'lamun mafi yawancin mutane ba su da sani walamma balaga ashuddahu lokacin da ya kama girman sa in an ce balaga a shuddahu a cikin ƙur'ani wani lokaci ana nufin shekara arba'in hatta idan balaga a shuddahu wa balaga arba'ina sana wani lokaci kuma ana nufin a'a mutum ya balaga an gane ko wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu ba sai ana nufin sai akai shekara arba'in ba an gane ko to wasu ka ce shekara talatin da uku, amma laraba in sun ka ce balaga ashuddahu wani lokacin suna nufin mutum ya wuce shekara arba'in ya kai sittin ko saba'in ma'ana ya kai inda ya san duniya gwargwado kadiba cikin addurrul masul fi ulumil kitabin maknun wajen hatta ya buluga a shudda hudin nan cikin an'am in bambanta ba da abin nan za ka ga waɗansu bayanai da ya kawo to lokacin da ya cimma girmansa Allah ce a sai na hukuman mun ba shi hukumci wa ilmin da ilmi وكذلك نجزي المحسنين كما haka ne muke sakan kama masu kyautatawa ga alarin mai hadda alqur'ani a cikin suratul qasas walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma qissata annabi Musa a cikin suratul qasas sai an ƙara wastawa to bi addalilin wastawa can nan babu wastawa wasu suna ganin saboda shi annabi Musa ƙalubalen da ya ci karo da shi ba ɗaya bane da annabi Yusufa shi yasa shi annabi annabi Yusuf an ka ce an ka ce wastawa eh an ka ce aka ce yadda daidaita kiran kissa ta annabi Musa saboda ana ganin shi annabi Musa kariba cikin at-tahrir wa tanwir dai da sauran littafan tafsiri sun kai ta'arrud na wajen balagatul hafsi wa dhikri fil qur'an al-karim da sauran littafai na balagatul qur'aniyya shi annabi Musa saboda wastawa din nan tana nuna cewa wato kalubalen da ya haɗu da shi ba ɗaya bane da na annabi yusuf duk da ke annabi yusuf ya haɗu da kalubale amma shi ma na annabi musa ya fi nashi sassa an ka tsara wastawa to allah ce ne wa kazalika na jirgin muhsinin kama haka da muke sakan kama masu kyautatawa allah ya sanya mu daga cikin su in ka dibi al-muhsini na qur'ani yayi bayanin al-muhsini cikin ayoyi daban-daban ka koma cikin harkon suratu abin nan suratu luqman Allah ya faɗi abin nan da ya ce alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun an gane ko to sannan kuma in kaddiba Allah hudu masu ihsan sakamakon su hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka na al-ihsan bainaka wa bain Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay cikin komai akwai kyautatawa to Allah ya sanya mu daga cikin masu kyautatawa an gane ko eh da sauran abubuwa da waɗanda suke nuna wato al-ihsan da nasoshi sai ka hada kai maudu'i akan shi an gane ko kuma lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga waɗanda sun ka kyautata har suna da babbar kyautatawa shine za su ga ganin Allah subhanahu wataala ran tashin alkiyama Allah ya sanya mu daga cikin daga barbarcin su kuma ya faɗi cikin sifofi can cikin suratul ali imran wa sari'u ko sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsini bace wallahu yuhibbul muttaqin bada al muttaqin inna sunni muhsinin nan sannan kuma suna daga cikin waɗanda Allah yake so ka ji wata ƙarin ma'ana in kana son Allah ya so ka kai ka zama cikin masu kyautatawa to nan ya kamata mu jaburki saboda lokaci yayi halinsa insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah ya so abinda muka faɗa da mutum da Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh